نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne wanda ya daidai da na takardar wanda ya daidai da sha tara ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da sha hudu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da tara muna karatun littafin al'imamu abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wannan shine kasar na arba'in da tara daga cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi da muka sa wa take karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba a jiya muke ainihin wato karanta babu ma yustahabbu lil alimi idza su'ila ayyun nasi a'lamu fayakilu al ilma ila Allah babin da ke bayani akan cewa ana so ga malami idan aka yi mishi tambaya cewa a cikin mutane wa ya fi ilimi ne to ya danganta al'amarin ilimi zuwa ga Allah kada ya ce shi kan shi malamin ko kuma ya faɗi wani cikin bayin Allah sai danganta al'amari ga Allah Allah ya kama mana wani shareren hadisi wanda dama mun karanto shi a farko farkon wannan littafi sai dai ba mu karanta shi da cikakkiyar riwaya shi ba dan ya kawo shi a can da takaitacciyar riwaya to anan da ya kawo shi da cikakkiyar riwayar jiya kafin mu ainihin wato karasa karanta shi sai lokaci ya ƙure mana dan haka za mu ɗan ɗauko daga wuri mafi kurkusa a inda ainihin wato ya ce fanfalaka fa'iza gulamun yal'abu ma'al gilmani fa'akaza al-khadiru bi ra'asihi min a'lahu annan Musa ya ainihin wato saki magana wadda an hana shi ya faɗe ta sai ya zama wannan magana da ya saki kuskure ce wato mantuwa yayi to dai aka ɗan rufe aka rurrufa aka tafi da shi da khidr suna cikin tafiya sai ga wani yaro na wasa da yara فأخذ الخضر برأسه من أعلاه sai khadir ya kama kan yaron tun daga kan yaron faktala a ra'asahu biyadihi sai ya ainihin wato gutsure kan yaron da hannun shi faƙala musa sai musa ya ce a katalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin haka siddan ka kashe rai mara laifi ba tare da ya kashe wata rai ba qala don to kun ga alqur'ani kenan alqur'ani da yazo shi sai ya bada cikakkiyar riwayar sai ce laqad ji'ita shay'an nukra ka zo da mugun abu kaga amma anan da yake annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fassara waɗancan ayoyi ne don haka ba sai ya maimaita wasu abubuwa keke da keke ba amma alqur'ani ya kawo cikakkiyar duk tattaunawar da aka yi Kala sai ce, Alam a kullaka innaka lan tastati a iya sabra dama ban gaya maka cewa ba za ka iya haƙuri tafiya tare da ni ba? Kala ibn Uyaina, Sufiyanu ibn Uyaina arrawi wanda a farkon karatun wannan ainihin wato littafi idan ba kuma karatun wannan isnadi da muka zo malam ya ce haddasana Sufiyanu sai na ce mana Sufiyanu ibn Uyaina. don kada a nan ka ruɗe ka ce to can wane ne nan ibnu uyayna shine sufyanu din can yace wa hadha aukadu to wannan gargadin da aka yi wa annabi Musa to ya fi ƙarfi fiye da na farko fanfalaka shikenan sai aka rufe wannan abin da annabi Musa ya sai suka ci gaba da tafiya hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha da suka ainihin je wani gari suka nemi mutanen garin akan su ciyar da su abinci fa'abau an yi bayyifuhuma sai mutanen garin suka ƙi basu liyafa suka ƙi basu masauki suka ƙi basu abdiyafa a ammu min ta'ami in aka ce liyafa to ta fi girma fiye da abinci su abinci suka nema amma sai Allah madaukakin sarki ko a Qur'ani sai ce fa'abau an yi bayyifuhuma sai mutanen suka ƙi musu liyafa domin neman abinci din yana kuma buƙatar da to za kuma ku ba mu wurin kwana eh za a kawo sabulu da soso da tawul da ɗan maganin sauro kaga hidima ta ta abin nan to biyafa duk tana ɗauke da wannan sai mutane suka ce ba za su yi musu biyafa ba za su ba su masauki ba fa wajada fiha jidaran suna cikin tafiya a cikin wannan ƙarya sai suka samu wata katanga ko garu yuridu an yanqabba wannan katanga tana so ta faɗi fa aqamahu sai shi khidir ya tayar da wannan ainihin katanga qala al-khadir bi yadihi fa aqamahu khadir yayi haka da hannun shi sai ya tayar da shi annabi ne yake kwatanta aikin da khidir yayi fa qala lahu musa sai musa yace da shi law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra to da dai ka so da ka karbi ladan wannan aikin da kai kaga wannan ma magana ce annabi Musa ya irin wadda bata gaza laifinta farko da ta biyu ba amma sai so ya dan kaikaice to amma malamin nashi kuma ya kware a wajen wannan qala sai ya ce hadha firaqu baini wa bainika to shikenan wannan ce rabuwa ta da ni da kai laifinka yayi yawa ya kai uku qala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya ce yarhamullahu Musa Allah ya ji kan annabi Musa wannan bahasi ne jama'a ko ya halatta a ce Allah ya ji kan annabawa ka ce Allah ya ji kan annabi Muhammadu bahasi ne ka samu littafin al-azkar na al-Imam nawawi ka karanta bincike ne malamai suka zauna suka tattauna mai zaman kanshi a babin addu'a ya halatta shine wannan a babin addu'a ka ce Allah ya ji kan annabi Musa Allah ya ji kan annabi Muhammadu Allah ya ji kan annabi Ibrahim a babin addu'a ya halatta haka amma a babin salati ne wannan ba daidai bane kamar yadda mai risala ya kawo don haka shi kanshi nawawi da ya zo sai ya ce lallai mai risala ibnu abi zaidin alqairawani ya yi babban kuskure da ya zama a babin salati ya kawo warham muhammadan wa ala muhammadin sai ya ce wannan hatta malaman malikiya sun ce ba daidai bane sai ya ce duba ibn al-arabi a cikin sharhin tirmidhi arudatul awali ma'ana salatin annabi sallallahu alaihi wasallama tauqifi ne kamar bismillah tauqifiyya ce bismillahir rahmanir rahim ba za ka ce saboda jin daɗin yaban Allah za ka ce bismillahir rahmanir rahim alqadirul ghaffar ba amma in a babin yaban Allah ne za ka iya cewa ya Allah al-ghaffaru ba ni kaza ya halatta amma abin da ya zo keke da keke fa ba za ka ƙara ba to salati abu ne da ya zo keke da keke ba za ka ƙara ba amma addu'a ce a buɗe to za ka iya wannan addu'a a buɗe ko kun fahimta jama'a yawwa insha Allah lawajidna law sabara hatta yuqassa alaina min amrihima annabi yace kai mun so da annabi Musa ya yi haƙuri har ainihin wato a ba mu labarin duk yadda al'amarinsa ya kasance domin tafiyar na ƙaruwa matsaloli na ƙaruwa ko ilmomi kuma suna ƙaruwa to amma kuma sai annabi Musa ya gajar haƙuri to jama'a kun ji wannan kamar yadda na faɗi a jiya cewa insha Allahu ta'ala za mu zo da manya-manyan sharhohin sahihul bukhari wanda al'imamu ibn hajar al-asqalani yayi da kuma wanda sirikin shi badruddin al-aini yayi za mu tattauna ainihin wato abubuwan da malaman suka tattauna mana amma a tattakaice dama haka muka faɗi tun muqaddima karatun wannan littafi tun a gaɓar gaba ta biyu za ku gan da yake cewa kauluhu din nan kauluhu to wani wurin za ku ga shine nake tattauna kauluhu ta biyu da yace haddasana abdullah ibn muhammadin huwa al-ju'afi al-musnadi wa sufyan yace sufyan da yazo cikin hadisin huwa ibn uyayna shine sufyan dan uyayna wa amr amr kuma fa huwa ibn dinar shine amr dan dinar malaman hadisi da suka kai suka komo jama'a sai kuma suka dawo suna yin littattafai na tarihin mazajen littattafai kuma misali wannan littafi yana ɗauke da tarihin mazajen bukhari ne kadai wannan mazajen muslim kadai wannan mazajen muwatta kadai idan kana da tanwirin hawaliki ta imamu suyuti akan muwatta ƙarshen tanwirin hawaliki zaka ga wani littafi mai suna menene isaful mubta bi rijalil muwatta imamu suyuti akan su wane ne mazajen nan da imam malik ke cewa haddasana wani haddasana wani dan ka san su ina fata an gani to sai yake cewa wa nauf nauf kuma wanda asali aka ce din nan shi ya kawo wannan jayayyar in ba ku manta ba kun tuna inda yake cewa inna naufan al-bakali ko to nauf din nan fa sai ya ce bi fatihin nuni nun guda ɗin za a yi mata fataha wa bilfa'i sannan kuma fa a ƙarshe nauf nauf an gane wal bakali bakali kuma ya ce bi fatihil muwahhada ita wannan ba mai ɗigo ɗaya kenan wai gwari gwari ne dalla dalla ya ce ai mata fataha wa kasriha kuma za a iya karanta da kasra zaka iya cewa bakali zaka iya cewa bikali shine kun fahimta wa takhfisul kaf amma kaulasa din kakai mai shadda kaka ce bakali ko bikali sai dai bakali ko bikali ba shadda sai ce wa wahama man shaddadaha wanda duk ya sa mata shadda ita wannan kaulasan to yayi wahami yayi kuskure to wannan nasba ce zuwa ga mai sai ce mansubun ila bikal an danganta shi ne zuwa ga ainihin anguwar bikal batun min hamir wato yankin anguwa ne daga cikin ainihin wato kasar hamir wa wahama man qala innahu mansubun ila bakil ko bakil bi kasri alkafi batun min hamdan yace amma kuma wasu malamai da suka ce ai wannan dangantaka da ake danganta shi ana danganta shi ne zuwa ga ƙauyen bakil wanda kuma wannan anguwa ce a hamdan amma wara an nahar kenan sai ce wannan kuskure ne li'anna kuma mutazahirani domin garuruka ne mabambanta kama ce daga ina kake sai ka ce daga zamfara zamfara ina sai ka ce a jihar taraba kun fahimta irin haka ne yake faruwa shi ne wato wurare ne waɗanda sunan ya kusa ya ɗaya amma wannan na wuri kaza wannan na wuri kaza sai ce a'a ga yadda al'amarin yake sai ce wa nauf al shi wannan nauf nan da aka ambata wanda aka ce sun tattauna tare da abdullahi dan abbasin ko tabi'iyyun min ahli dimashq tabi'i ne daga cikin mutanen ƙasar babban mutum mai daraja alimun malami ne masani la siyama bil isra'iliyat musamman da karatutukan da suka shafi bani isra'ila ya san wannan zaka ji sirrin haka wa kana ibn imra'ati ka'ab al ahbar dan gidan mata ka'ab al ahbar ne agolan ka'ab al ahbar ne to ka gani ka'ab al ahbar shi kuma dama tsohon malami ne na yahudawa sai zo ya tuba to ko da ya tuba sai zama duk waɗannan kissoshi na yahudawa sun rage akan shi to kuma yazo ya auri wannan matar wato uwar wannan ɗa sai zama shi wannan ya girma a hannun shi ba nan aka ce yau waka ta auri malamin bid'a to a'udhu billahi ka shiga musiba don shi malamin bid'a sharrin ko ya tuba to fitinar ya tuba ne amma ita bid'a jama'a wato virus ce katsewa take a jika ko ka tuba sai ka rinka ganin akwai mutsu mutsunta tattare da kai haka ina fata an gane yawa bid'a musiba ce wa qila ghairu zalik wasu kuma suka ce sabani haka to kun dai ji sai kuma ya sake cewa qauluhu inna ma huwa musa akhar kaza fi riwayatina bi ghairi tanwinin wannan wani abu ne daban mu tsallake yace qauluhu kazaba aduwallahi da yace kazaba aduwallahi din nan kun ga wurin ko makiyin Allah yayi ƙarya sai yace qala ibn tin malam dan baure in kana karatu za ka ta ganin sunayen malamai iri-iri malam dan ɓaure ya ce lam yurid ibn abbas ikhraja nauf an wilayatin lahi ibn abbasin da ya ce wannan mutum maƙiyin allah ne ba yana nufin wannan mutumi ba shi daga cikin masoyin allah ba yana nufin ya cire shi cikin ƙauna allah gaba ɗaya ba walakin qulubul ulama sai dai galibi zukatan malamai tanfiru idza sami'at ghayra al-haqqi malamai da sun ji abin da ba gaskiya ba sai zukatansu sai su tashi hankalinsu ya tashi fa yutliquna amsala hadha kalam sai su saki irin wannan kalma kawai akan mutum li qasdi zajr domin su ainihin wato yi kwaba wa tahzir kuma su yi tsawa minhu daga irin wannan magana wa haqiqatuhu haqiqanin wannan magana ghairu murada ba ita ce abin nufi ba ma'ana ya ce mishi makiyin Allah ne kamar yadda imam malik wata rana da aka yi maganar muhammad ibnu ishaqa mai littafin sira sai ce haza dajjalun min dajajila wannan katon makaryaci ne daga cikin manya-manyan makaryata to sai muhammad ibnu ishaqa da ina dan yau imam malik rashin kunya to imam malik kuma babban mutum ne a cikin jarhu wa ta'dil kasuwa da kuma to imam malik kai wa ɗalibai bayani wannan kalmar me kake nufi don sai su zo su ki karban hadisi na imam malik ya ce a zagi ne kawai ba ba asalin jarhu wa ta'dil bane ba workshop aka shiga zagi ne kawai yace yau dan haka dalibai ku karba hadisin shi an dan yana yana yawan yi wa imam malik rashin kunya ne har sai zo yana cewa wata ran hatuni ilmal maula ubayyinu lakum bujrahu wa fujrahu bararran nan ku kawo mini ilimin shi in bayyana muku shirman shi da daidan shi yana wa imam malik karan tsaye shine imam malik wata ran ce haza dajjalun min ad-dajajila to malamin jarhu wa ta'dil irin imam malik ya faɗi wannan kalma akan ka shikenan hadisan ka har abada ba za su yi aiki ba to amma kuma imam malik ba ya faɗe su da nufin jarhu bane dan haka sai faɗi fassara abu yawwa to shine irin haka yanzu nan da ibnu abbas ya ce mishi wannan makiyin Allah ne shin yana nufin kenan makiyin Allah hakika sai ya ce a'a malamai in suka ji abin da ba daidai ba sukan faɗi kalma mai zafi ko da asalin ba keke da keken ita ma'ana suke nufi ba sai yake cewa qultu wa yajuzu an yakuna ibnu abbas ittahama naufan fi sihhati islamihi ta yiwu kuma ibnu abbas yana tuhumar wannan mutumin ne ma game da ingancin musuluncin shi فلهذا لم يقل في حق الحر ابن قيس هذه المقالة مع ترادفهما عليها tare da cewa ibnu abbasin irin wannan matsalar ta faru amma kuma bai ainihin wato saki irin wannan kalma akan hurru dan kais ba akwai wani hurru dan kais shi ma irin wannan matsala ta hada shi da ibnu abbasin amma ibnu abbasin bai faɗi wannan kalmar ba kenan da ya faɗe ta akan wancan a zahiri yana tuhumar musuluncin wancan wa amma takzibuhu to ƙaryata shi kuma da ya fa yace kazaba yayi ƙarya sai yace fa yustafadu minhu anna lil alimi idza kana indahu ilmun bi shay'in fasami'a ghayrahu yadhkuru fihi shay'an bi ghairi ilmin an yukazzibahu wannan ya fa'idantar da mu idan malami da ya san abu haƙiƙatan sai ya ji wani wanda bai san abun ba yana magana ba tare da ilimi ba to ya halatta shi wancan da ya san abin hakikatan kai tsaye ya karyata wancan kawai ya ce karyawa na ike yi kun fahimta jama'a kada ya ce kuskure yake dan ya ce kuskure yake ya dan saka ya mai ya ce jama'a wana karya yake yi ina fata an gane sai ya ce eh ai shine ya ce ga malami wanda ya san abin a'a ko ma waye ai mutum ne ya daga tumatir sai ya ce jama'a wannan manja ne yanzu kai malami ne akan tumatir sai ka ce ƙarya yake yi yawa ai shi da aka ce masani akan abu wannan abu ya shafi na rayuwa ne ko ba na rayuwa ba ko kun fahimta jama'a shine eh masani ya zama kai da zaka karyata din ka san abin hakikatan mutum ne dubin nunus sakina sai ce wannan jimun kenan kai kuma ka san tajwidi me zaka ce sai ka ce ƙarya yake shi ne yawa Allah ya kiyaye sai ce wa naziruhu qauluhu sallallahu alaihi wa sallama kazaba abu sanabil za mu zo mu samu wani hadisi nan gaban da annabi ya taɓa faɗi game da wani mutum ya ce wani abu sanabil ya yi ƙarya ai akhbara bima huwa batilun fi nafsi al-amr ya faɗi magana da take magana banza ce game da al'amarin ba haka abin yake ba to sannan sai ya ce qauluhu haddathani ubay ibn ka'ab في استدلاله بذلك دليل على قوة خبر الواحد المتقن عنده حيث يطلق مثل هذا الكلام في حق من خالفه in Abdullahi dan Abbasin da ya zo kafa hujja akan magana shi sai ya ce haddasani Ubay ibn Ka'ab sai kawo hadisi daga malami guda daya ya hujja da shi ko to yanzu sai wata mas'ala ta taso a cikin ilimin usulul fiqh ita ce ana iya yin hujja da hadisi na mutum ɗaya ko ba a iya yi shi ne sai malam yake cewa to a nan akwai dalili akan cewa hujja ce mai ƙarfi a kafa hujja da hadisin mutum ɗaya in dai mutum ɗayan ƙwararre ne ya iya saboda gashi ai wannan mutum ɗaya ne ibnu abbasin yake dogaro da hadisin shi ya kawo jama'a kun fahimta sai yake cewa domin mai kai tsaye da ya zo gurguza wannan maganar sai ya rusa ta da ya rusa maganar sai kawo hadisin mutum ɗaya ya kafa hujja da shi ashe ana iya hujja da hadisin mutum ɗaya wannan mutumin matukar ƙwararro ne a fagen nashi sai malam ya faɗi latifar da nake muku ishara je ya ce wa fil isnadi riwayatu tabi'iyyin an tabi'iyyin wa huma amr wa sa'id yace a cikin isnadin nan akwai riwayar tabi'i daga tabi'i sune riwayar da amr dan dinar yayi daga sa'idu dan jubair dukkan su tabi'ai ne wa sahabiyan an sahabiyin sannan a cikin wannan isnadi akwai ainihin wato riwayar sahabi daga sahabi shine riwayar abdullahi dan abbas daga ubayyu dan ka'ab sai ya ce wa huma ibnu abbas wa ubay waɗannan irin lafa'if din wannan malamin ya fi yawan faɗin su shine badruddin al-aini ne sharhin umdatul qari ya fi tsayawa yana faɗin waɗannan lafa'if na isnadi irin haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu to a nan ya yi maganganu kuma dangane da waɗannan kalmomi da annabi musa ya faɗi akan menene annabi musa yake nufi a yayin da ainihin wato ya ce kala ana alamu ɗin ya tattauna duk waɗannan abubuwan za ku buƙaci ku je ku tattauna su akwai wani sharhi ne da yake mai matuƙar muhimmanci game da wannan hadisin shine muke ƙoƙarin ainihin mu kai gare shi insha Allah qawluhu a cikin shafi na 290 yace da yace huwa a'lamu minka zahiru zahirun fi anna al-khadra nabiyyun yace da da ainihin Allah ya ce wa annabi Musa huwa shi khadiru a'lamu minka ya fi ka ilimi me wannan magana take nufi sai malam ya ce wannan zahiri ne da ke nuna cewa ashe khadiru annabi ne bal sai malam ya ce ba ma annabi ba kawai nabiyun mursalun annabi kuma manzo wanda aka aiko shi cikin jama'a iz law lam yakun kadhalika la lazima tafdilul ali ala al-a'la wa huwa batilun min al-qawl yace domin in ya zama annabi khadir ba annabi bane ba kuma manzo bane to an ɗaukaka mai ɗaukaka kenan akan mafi ɗaukaka ya ce to wannan kuma ba zai taɓa yiwa ba a hankalce ko kun fahimta a ce kaftin na soja sai a ce kuma ya fi general amma an ka dubi kaftin shi kanshi wani iri ne ofisa ne babban mutum ne a soja amma kuma sai a ce ya fi general to wannan zai yiwu ba zai yiwu ba to shine sai malam yake cewa in har aka ce annabi khabir ba annabi bane ba ma manzo bane to kenan yanzu an fifita annabi eh manzo kenan an ɗora wanda yake annabi a kan shi abin da yake ƙoƙarin tabbatarwa a nan mafi ƙarancin darajar hadiru ita ce mai annabi ne to sai malam yake cewa wali hadha awrada zamakhshari su'alan wa huwa dallat hajatu musa ila at-ta'lim min ghayrihi annahu musa ibn misha kama qila إذ النبي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه وأجاب عنه بأنه لا نقص بالنبي في أخذ العلم من نبي مثله يتتون كما مسألة زمخشري يقول كود cewa Musa nan fa ba shine Musan bani Isra'ila ba yace lallai dai sai dai zama Musa ne dan Misha wanda shi wannan wani salihi ne shine ya tafi karɓo ilimi wurin Khadiru to sai zama kenan na ƙasa ne ya tafi nemo ilimi wurin wanda yake sama da shi sai malam yake cewa to za ka yi mamaki ga wannan hadisi amma kuma zamakshari ya sake komawa abin da hadisi yake inkari ko to ai ba mu utazale ne shi yasa ake so in ka san malami ka san menene ittijahin aqida shi duk waɗannan da ke cewa ba su son ai magana aqidan nan sai dai fa ba za su yi karatu ba saboda rikici ne ya faru tun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu al'umma ta rarrabu rarrabuwar ta kai har ga malamai wannan rikicin yana da tasiri akan abubuwa da za a zo ana tattaunawa nahau ne sarf ne balaga ce adab to balle aqida hadisi fiqh duk waɗannan abubuwan na da alaka duk mutumin da yace shi baya son ai magana aqida to da ya fara ya fara ya tafi wani wuri sai ji karatun ya rikice mai dole sai an tsaya an matse maruru tukuna an sa mai magani sannan bacci zai yi ina fata an gane saboda haka a nan zamakshari wannan hadisin da muka karanta a wurin shi ba hujja ba ne ba zai hujja da shi ba don ka taba zai ce maka khabar wahid ne hadisin mutum ɗaya ne ba hujja ba ne a wurin shi ko mun fahimta in kana karanta littafan zamakshari za ka yi mamaki yana da tafsiri a cikin aƙidarsu suna da halaccin rantsuwa da wani abu wanda ba Allah ba sai ya ce maka na rantse da hulata shine yace uqsimu billahi wa ayatihi wa mash'aril hajj wa miqatihi anna al-hariri ya hariyun bi an tuktaba bitibri maqamatuhu yace na rantse da Allah da ayoyin shi na rantse da aikin hajji da wurin da ake aikin hajji makka kenan da wurin jifan shaidan da wurin sa'ayi da duk yace ya rantse da su in ka taba shi zai ce maka Allah ma ya ce wa shamsu wa buhaha Allah ma ya rantse da rana don haka ya halatta to kenan yanzu in ka ɗauko tafsirin shi kana karanta in baka in baka san waye ba sai ya ruda ka sai batar da kai ka karanta kissar Aisha da Hafsa a wajen suratu talaqi din nan suratu tahrimi ka je ka ji irin mugayen maganganun da ya faɗi akan Aisha da Hafsa ba mu'tazile ne mu'tazilawa wasu mutane ne waɗanda suka guji fitina kuma suka afka kansu cikin fitina su wai abin da ba sa so shine ba sa son su shiga cikin ainihin rikicin aliyu ba sa son su shiga cikin rikicin mu'awiya sai suka koma sai suka janye jikinsu to da suka janye jikinsu kuma sai wata fitina ta fito musu ita ce kyamar hadisan ɗaiɗewar sahabbai ɗin kuma Allah ya kyauta shi yasa hanya mafificiya ita ce hanyar da Allah ya ba annabi da sahabban shi akai Allah madaukakin sarki ya taimake mu to wannan mas'alar dai a hakikanin al'amari mala ya tattauna ta yayin raddin wannan abin da shi a azzamakshari ya kawo da shi da makamantan shi to sai sake sai mu sake komawa ta inda yake cewa qauluhu anna ai kaifa bi ardika salam da khidir yace ina nake jin sallama wato magana ya irin yadda zaka ga kana magana lokacin sai ka ji kana magana da kanka ku ji abin da yace anna bi ardika salam yau khidir kuma ina kake jin sallama a garin nan naku yana magana da kanshi ne shine anna bi ardika salam ina kuma kake jin sallama ma'ana madadin kamar yana magana da wani ne sai da da magana kanshi wa yu'ayyiduhu ma fi tafsiri yace hadisin wannan hadisin zamu sake samun shi a cikin kitabut tafsir yace to abin da zai karfafi wannan maganar hal bi ardi min salam zaka ji a cikin waccan riwaya zaka ji Khidir yana cewa shin a ƙasata kuma akwai kalma assalamu alaikum ne au min aina ko kuma ina ne ma wannan sallama ta ina wannan sallamar ta zo kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah yake cewa anna laki hadha ta ina daga ina kika samu wannan abinci annabi zakariya da yake cewa maryam wal ma'ana min aina salamu fi hadhihi al-ard allati la yu'rafu fiha ta ina sallama ta zo daga wannan gari wanda ba a san sallama a ciki ba wa ka'annahu kanat wa ka'annaha kanat biladu kufrin a zahiri kamar garin da yake gari ne na kafirci aw kanat tahiyyatuhum bighairi salam ko kuma su gaisuwarsu da suke ba assalamu alaikum suke cewa ba mewa wani abin suke cewa dan haka in yaji assalamu alaikum sai ji bakon abu wa fihi to a cikin wannan magana dalilun akwai dalili ala annal anbiya'a akan cewa su annabawa wa man dunahum da waɗanda ke ƙasa da su na daga salihai da waliyai da makamantansu la ya'lamuna min al-ghaibi illa ma 'allamahumullah ba su san gaibu ba sai abin da Allah ya sanar da su haka nasoshin qur'ani suka nuna haka nasoshin sunna suka nuna annabawa ba su san gaibu ba sai abin da Allah ya sanar da su iz domin kuwa law kana al-khabaru ya'lamu kulla ghaibin la'arafa Musa qabla an yas'alahu da a ce Khabiru ya san gaibu to da ya ainihin wato san Musa da ainihin tambayoyin kawai yana da masaniya ne game da sunan annabi Musa akwai wani Musa a bani Isra'ila ko kun fahimci wannan da kyau kamar so da dama ni wani lokaci in naje wani wuri na ce sunana albani sai a ce albani zaria to ina wannan maganar bai taba gani na ba amma ya taɓa jin labarin sunan to wannan ba sanin gaibu ba ne don da sanin gaibu ne sai fara faɗin cewa ka zo kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza amma kun ga sai ce me ya kawo ka wuri na yace ai na zo ne sanan wani abu da ka sani kaza kaza kun ga ashe wannan yake nuna bai san gaibu ba wannan ita ce gaskiya gaba annabawa da su da salihai da waliyai ba su san gaibu ba sai abin da Allah ya yarda su sani to wannan kuma shi kenan ga haƙƙinsu bai zama gaibu ba kenan don dama ma'anar gaibu shine ma za ba anil hawas abin da dukkan hanyoyin kai saƙonni zuwa ga jikinka ba su iya kai maka ba to ya zama gaibi misali yanzu nawa ne a aljihu na na gaba baka sani ba to ina fito da aljihun gaba ɗaya na bincike shi sai ka ga naira biyar ce to yanzu ba gaibu bane amma a ɗazufa gaibu ne to don haka menene gaibu shine abin da idanka bai iya ganowa ba kunnenka bai iya ji ba hannunka bai iya tabawa ba da makamantan haka sai a kira shi gaibu to daga sanda ka san shi fa to ga haƙƙinka kai ba gaibu bane ko kun fahimta gama Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shikenan sai kuma can inda yace qauluhu a ɗaya shafin kenan kun ga wurin qauluhu ta ƙanshe kun ga wurin shafi na ɗari biyu da casa'in da ɗaya an ga wurin ƙauluhu ta ƙarshe ko to ƙarayo ƙasa ga wani baiti na waƙa nan da yake cewa wala aiba fihim ghaira anna suyufahum eh to ƙasa da wannan sadarar da ke ƙasa da wannan to ƙasa da ita daga tsakiyar sai ka ji ya ce wa qala al-qurtubi kun ga wurin wa qala al-qurtubi to malamai masu kawo hujjoji da bahasi idan ka ji sun ce wa qala al-qurtubi ya kamata ka natsu da kyau saboda qurtubi da suka shahara guda biyu ne in ba haka ba sunan kurtubi kowa zai iya zama kurtubi idan dan kurtuba ne shine garin da yanzu ake cewa cordoba a cikin spain to kurtubi malamin tafsiri almajirin kurtubi ne malamin hadisi malamin hadisi kurtubi ya ɗauki sahihu muslim sai ya mai da shi muktasar na sahihu muslim sai kuma ya zo ya sharhin shi sai ya sa mishi al-mufhim lima ashkala min talhisis sahihi muslim da ya talhisin sai kuma wasu abubuwa suka ɗan rikicewa jama'a sai zauna sai ya sharhin shi shine aka buga shi mujalladi takwas juzu'i goma sha shida to malamin qurtubi ne mai tafsiri galibin ka ji malaman hadisi sun ce qalal qurtubi to wanda suke nufi shine malamin tafsiri almajirin wancan na hadisin kenan idan malaman hadisi kuma suka ce qalal qurtubi galibi su kuma wanda suke nufi shine malamin hadisin amma a nan wannan magana qurtubi malamin tafsiri ne ya yi ta in ka ɗauki tafsirin shi can wajen suratul kahfi za ga waɗannan maganganu ina fata an gane yace wa qala al-qurtubi al-imam al-qurtubi yace man atlaqa al-lafza huna tajawwaza liqasdihi at-tamassuk wa at-ta'zim إذ لا نقص في علم الله ولا نهاية لمعلوماته wato asalin tattaunawa da yake na ɗauko mana magana ne daga tsakiya can da ya ce ma na ƙasa ilmi wa ilmuka min ilmin lahi ya ce kaga tsuntsun nan da ya sha ruwan nan to da ilimi na da naka bai rage ilimin komai ba game da ilimin Allah sai kamar yadda tsuntsun nan ya rage ruwan tekun nan yanzu kenan akwai ana iya rage ilimin Allah shine matsalar shine sai mala ya ce a'a wannan lafazi ne kawai ya faɗi don ba don wai ilimin Allah yana iya raguwa ba ko kun fahimta domin in ka dubi tsuntsuwa ta sa bakinta a ruwa ta tsotsa irin ruwan teku yanzu adadin ruwan zai jijjiga ko zai ragu ba zai ragu ba to wannan a hankalce mutum yana iya fahimta haka to kullum misali kuma ane maka da abin da hankalinka yake iya kusanto da fahimta shi ne shine sai ce to haka ilimin Allah in aka aje ilimin Allah gefe guda aka aje ilimi na da naka gefe guda to namu ba a bakin komi yake ba shine wata riwaya za ta zo za ta faɗi haka kamar yadda zaka zo ka je insha Allah sai ce wa qad waqa fi riwayat ibn Jurayj bi lafzin ahsana siyaqan min hadha wa ab'ada wa ab'ada ishkalan fa qala ga wata ga wata riwaya yace ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر da ilimi na da naka in aka aje shi gefe guda na Allah kuma yana gefe guda to ilimin Allah ya fi namu ko kaɗan ilimin mu ba a bakin komai yake ba sai ce wa huwa tafsirun lil lafzin ladhi waqa'a huna wannan shi yake fassara mana wancan lafazin wanda yazo anan wanda kamar yana da dan rudani ko yawwa qala ina son yanzu in ɗan fara kai ku ga yaya ake karanta littafan sharhi ne yanzu kaga sai kuma yake ƙala to man muqawwil ƙala al-qurtubi wato idan malami ya je ga magana doguwa ce a cikin littafi in ya zo ɗauko ta sai gutsuro ta da gwargwadon yadda yake bukata sai rinka jona wato in ya ɗauko ta daga farko sai ya ce ƙalawa ne to in ya tafiye tafiye datse ta ya sake jona ta da inda yake so sai sake cewa ƙala ko sun maƙala shine za ka ga ɗan fodiyo yana cewa sun maƙala ba da kalamin bayan doguwar magana sai kuma ya ce ɗan fodiyo yana yawan yin haka to shi ne yake cewa ƙala sai ƙurtubi ya ce wa fi qissati musa wal khadir min al fawaidi akwai fa'idoji masu yawa game da wannan kissa ta musa da khadir daga cikin fa'idojin annallaha yaf'alu fi mulkihi ma yuridu Allah yana aikata abin da ya nufa ya aikata a cikin mulkin shi abin da ya nufa ya aikata sai ya aikata wa yahkumu fi khalqihi bima yasha'u kuma yana hukunci a cikin halittar shi da abin da ya so ya hukunta mimma yanfa'u aw yadurru wannan abu zai amfanar ne ko zai cutar abin da Allah ya so shi yake aikatawa ina fata an gane don haka malam ya ce fala madkhala lil aqli fi af'alihi hankali ba shi da mashiga a cikin ayyukan Allah wala mu'aradata li ahkamihi kuma hankali ba shi da ikon yayi karo da hukunce hukuncen Allah hankali kada ya katsalan dangane da aikin Allah cewa me yasa sannan kuma hankali kai ya ce ya kasa fahimta hankali ya yi karo da wannan hukunci na Allah a'a me ake so bal yajibu alal khalqir riba wa taslim abin da ake nema game da halittun Allah duk abin da Allah ya hukunta ko ya tsara sai su yarda kuma su sallama fa inna idrak al uqul li asrar rububiyya qasirun fala yatawajjahu ala hikamihi lima wala kaifa yace domin dai haƙiƙanin hankula su iya gano abubuwan da Allah yake ciki to hankula sun taƙaitu daga iya ganowa balle su kai ga fuskantar da tambaya akan cewa me yasa yaya me ke cikin hikimar kaza kun gane wannan jama'a wato in ka ce baka gwada hankalinka komi sai ka gano hikimar da ta sa Allah ya kaza kun san yanzu fitinar da ake fama da yan boko kenan duk abin da ka kawo dan boko abu na farko sai ya fara tambayar me hikimar wannan abin tukuna ba don kuma ba saboda karatun boko galibi an gina shi ne akan philosophy hikima me hikimar yin kaza to amma addinin musulunci kuma ya ginu akan hikimar amma akwai hikimar kuma da kwakwalwarka ta gaza daga ta iya gano wannan hikimar ina fatan ku gane wannan karatu ne wanda muke wanda ya shafi matsala ta ainihin alqada'u wal qadar ita ce duk abin da a matsayinka na musulmi Allah ya ce ko annabi ya ce in ka gano hikima ka karba in baka gano ba ma ka karba to inda ake shan fanya da yan boko sai su ce me hikimar haka don haka in ka gaza yi mishi bayanin hikimar sai watsar da abin ko kun fahimta jama'a don haka kullum wato ana ganin wai akwai sira wannan sulhu ne da ba zai taɓa yiwa ba tsakanin yan arabiya da yan boko mammai sai dai 'yan boko su yi tanazuli su bar wannan tunani irin na bature su dawo tunani irin na musulunci shi ne in aka ce kaza ya tabbata eh to kawai sai ka karba kullum gwagwarmayar da ake da su kenan a 1970s 80s har zuwa wannan lokacin 'yan boko ba su gano hikimar nonon uwa ya fi madarar saralak da nido da senilak da wane ne da wane ne duk wannan tarkace don haka galibi a lokacin yan boko da suka yi ta haihuwa ko aka yi musu haihu sai suka sai mace sai ta hana ɗanta nono saboda kada nonon ta ya faɗi ya collapse ka baka baka ba sai ta ba shi madara ka baka ba sai gan shi fuku fuku fuku fuku sai bayan shekara kaɗan sai kuma suka ce yanzu sun gano sinadaran da ke cikin nonon uwa suna da kaza suna da kaza suna da kaza yanzu ne kuma suke ta advocating suke ta campaign na nonon uwa nonon uwa nonon uwa nonon uwa kenan ashe da a ce suna da aƙida irin ta gaskiya ta musulunci a can baya tunda har Allah ya faɗi to kawai sai su yadda ko kun fahimci matsalar jama'a don haka duk 'yan arabiyan nan da suke jayaya da 'yan boko wai suna ganin cewa sulhu zai yiwu na fahimta tsakaninsu da 'yan boko suna ɓata kansu lokaci ne sai fa kana da aboki ɗan boko in dai magana ce ta addini to ka girma mishi cewa kai fa duk abin da ya zuwa qur'ani da hadisi inda ya tabbata ka yarda da shi in ka gina mishi wannan principle din in ya yarda to shikenan in bai yarda ba fa don wani ya zo wace hikima ce za ta sa in cire takalmi na in cire socks dina na yo gayu zan shiga makabarta in shiga ina taka ƙasa wace hikima ce aka ce mishi manzo Allah haka yi eh to shi ya yadda amma wata hikima ce muka ce manzo Allah haka yayi yace a shi gaskiya zai shiga da abin shi ko kun fahimta jama'a wato wannan shine domin da dama akwai ustazai da suke fama da irin waɗannan matsaloli kwana biyu sai ga wanka ne ko dan uwanka ne ko mijin yarka ne ko kaza sai ga ba kwa fahimtar juna ba za ku fahimta ba saboda principle din ka'idojin da kuke rayuwa akai sun sha babban kai kana rayuwa ne akan at-taslim wal inqiyad shi kuma fa yana rayuwa ne akan sai ya gano hikimar kaza in bai gano ba zai ba jama'a kun fahimci wannan zaka ji darasin zaka ga ya bada karfi akan wannan matsalar da muke tattaunawa a nan insha Allah ta'ala ai kaga su ne suke kawo shubha to menene hikimar dunkula hannu din nan da ake yi in za a tashi menene hikimar jilsatul istiraha din nan tunda an ce zaman hutu to ni ban gaji ba to wa ya sa mai zaman hutun ba annabi ne ya sa mai ba sahabbai bane ko kuka sa mishi zaman hutun sai annabi yana yi ne ku ne kuka duba ko kuka sa mai zaman hutun don haka sai kuke fahimtar lazimin zaman hutu gajiya to tunda ban gaji ba ba zan yi ba ko kun fahimta jama Allah ya kyauta to sai malam yake cewa kaga a ƙarƙashin nan kama la ya tawajjahu alaihi fi wujuhi ai fi wujudihi aina wa haisu kamar yadda ainihin wato game da yadda al'amarin Allah yake ba a fuskantar da aina wa haisu ina ta ina to annan ne sai malam ya marmaza ya sauke sai ya gyara game da wannan cewa wannan ya saba wa da ahlus sunna ana iya fuskantar da tambayar aina ga Allah aina Allah yawa misali malam yana kun ga abin da malam yake cewa hikima ta abu ko ka gano ko baka gano ba za ka tambayi lima me yasa wa kaifa ba za ka tambaya ba sai malam sai ɗauko ta magana sai ce kamar yadda game da inda Allah yake ba a cewa aina to annan ne ya kuskure saboda cewa aina Allahu akwai wannan tambayar ta halatta me yasa annabi ne fara yin ta aina Allahu a ina Allah yake wannan ya halatta domin abu ne wanda yake yanke akwai jihar da yake ita ce yana sama to don haka wannan tambayar ta halatta saɓanin waccan ce bata halatta ba wa innal aqala la yuhassinu wa la yuqabbihu kuma shi hankali baya iya kyautata abu kuma baya iya munanawa nan ma mala ya dan abin nan ya dan tintibi maganar ma'ana hankali baya iya kyautatawa baya iya ainihin munanawa sai dai kawai don ta iya yiwa hankali ya ga wani abu mai kyau ne sai ya munana shi ya ga wani abu mummuna ne sai kyautata shi don haka abin da malam ke so ya ce ba a sakawa hankali ragama kun ji abin da ya hallakar da mu'tazilawa yayin da ahli sunna suka ce qur'ani da hadisi ke gaba hankali na biye don haka duk inda qur'ani da hadisi ya je hankali dole ya taho mu'tazila sai suka ce a'a hankali ke gaba sannan qur'ani da hadisi don haka in ana tafiya ana tafiya ana tafiya in hankali ya kasa gano abu to ko da qur'ani da hadisi da ke bayan shi in su ya gano to hankali sai ce ba zai dauka ba tun da shi ke gaba waɗannan irin aƙidojin jama'a da muke bayyanawa su ne fa yau suka yaryadu a cikin mu ahlus sunna na aƙidojin ahlus sunna suka yaɗu a cikin masu ɗariƙu da makamantansu a cikin yan bid'a shi yasa kuke ganin ba zai taɓa yiwuwa ba ko an yi yaudara an zo an ce an yi taron haɗa kai sai ku ji ta buge ba zai yiwu ba saboda tunanin ya riga ya sha bamban tun farko wannan ya riga ga idda da su wannan ga idda da su sai ka zo ka ce kana son ka zaunar da su inuwa ɗaya ba tare da kayi addressing issues matsalolin da suka kawo musu rikici ba kai maganin su ko sun zauna an jima kaɗan za su ƙara watsewa ina fata an gane yawwa sai ce wa inna zalika raji'un ila shar'i kadai ana barin al'amarin ne zuwa ga shari'a fama hassanahu bi sana'i alaihi fa huwa hasan duk abin da shari'a ta kyautata shi ta hanyar yabo to kyakkyawa ne wa ma qabbahu bi dhammi fa huwa qabihun duk abin da shari'a ta ce mummuna ne saboda ta zarge shi to mummuna ne wa inna lillahi ta'ala fi ma yaqdihi hikaman wa asraran fi masalihi ko fi masaliha khafiyya اعتبرها كل ذلك بمشيئته وإرادته من غير وجوب عليه ولا حكم عقل يتوجه إليه sai ce kuma Allah maɗaukakin sarki game da hukunce-hukuncen shi da yake yi yana da hikimomi yana da sirrori waɗanda hikimomin nan da sirrorin nan ta iya yiwa amfaninsu a ɓoye suke amma itabaraha kullu zalika bi mashi'atihi Allah madaukakin sarki ya dubi waɗannan abubuwa da yadda shi ya so misali sai ka ga wani lokaci da baka tsammaci ruwan sama ba sai ka ga ruwan sama ya zo a halin ruwan sama in ya jira mai yiwa ka shuka wata irin alkama wadda in ruwan sama yadda ke ta ta sama za ta lalace to yanzu kai a wurinka wannan ruwa ya zama mai barna ko amma Allah yana da wata hikima amma kai duk yadda za a ce hikima miliyan ɗaya ta wata narke a daji za ku ce hikima eh akwai hikima ko kun fahimta jama'a akwai hikima kun san abin da nan yake ishara jama'a abubuwan nan da suka rinka faruwa game da annabi Musa da annabi Khidir abubuwa ne waɗanda yake a zahirinsu in ka dube su to lallai sun saba wa abin da aka sani a shar'ance amma a haƙiƙani kuma fa ashe waɗannan abubuwan daidai suke da shari'a amma annabi Musa hikimomin ne bai gano ba a lokacin misali ana cikin tafiya kawai sai daki allon jirgin ruwa sai ɓalla shi na farko yawo masu jirgin ruwa barna na biyu kuma fa jirgin na iya nutsewa to yanzu shi abin da annabi Musa ya gano kenan ashe a cikin ilimin Allah yi wa jirgin ruwan hakan shine mafita domin a gaba akwai wani azzalumin sarki ne in ya ga lafiyayyen jirgin ruwa sai ya kwace amma in ya gan shi da aibi sai ban maka abinka misali yanzu yan fashi da makami ne in sun ganka da sabuwar mota su kwace amma sai ganta da fashashen gilashi sai su kore ka wuce ka ba mu guri yanzu ta nake kai da kanka zaka tsaya a daji ka fasa gilashin ko ba haka ba za ka fasa gilashin kai da kanka sannan ka ci gaba ana zuwa a ce wuce ya fi sauki ko bai fi sauki ba to yanzu wanda bai sani ba kuna cikin tafiya sai fasinja ga kaya fakin sai ka ɗauko katon dutse sai ka daki gilashin motar sai ka ce bismillah ku muje in ka yadda annabawan ne to ka sallama kai ma ba da an gane to shi ne sai yake cewa ba a ainihin wato fuskantar da irin wannan tunani zuwa ga Allah maɗaukakin sarki akan cewa tun da ba a gano ba a'a duk abin da kaga Allah yana da hikimomi yana da sirrori waɗanda suke koda a ɓoye ne amma shi da ya so haka ɗin to shi ya san da su ba tare da kuma ya zama wajibi a gare shi ya bayyana wa hankali wannan abun ba ba dole bane Allah ya bayyana maka hikimar komai bal bi hasabi ma sabaqa fi ilmihi wa nafaza hukumahu da gwargwadon yadda Allah ya so ya zartar da wannan abu a ilimin shi da kuma hukuncin shi haka zai zartar da shi sai ce famattala alkhalqu alaihi min tilka asraru arafa gwargwadon yadda halitta suka gano waɗannan surori na Allah sai su san su wa illa idan halitta suka kada suka raya ba su gano hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya aikata kaza ba fa to anan sai ce fal aqalu indahu waqifun to anan sai kuma hankali ya tsaya kada hankali ya yi inkari in ka gano ka bi in ma baka gano ba ka bi karkai musu sai ce falyahzarul mar'u min al-i'tirabi lallai ne mutum ya taka tsantsan game da yin musun abin da ya gani daga Allah fa inna ma'ala zalika domin ƙarshen yin musu game da abin da ya zo daga Allah ila al-khayba yana kaiwa zuwa ga halaka ne qala sai qurtubi yace wal munabbih huna ala mughalataini a nan za ni tambihi game da wasu kurakurai guda biyu da suka faru sakamakon wannan hadisi to jama'a ku matsu da kyau ku ji bayan da ya gama tattauna wannan matsala sai ce akwai wasu kurakurai guda biyu waɗanda suka ɓuɓɓugo wa wasu mutane sakamakon wannan hadisi al'ula kuskuren farko waka ba'dul jahala ya faru ga wasu jahilai أن الخضر أفضل أفضل من موسى تمسكا بهذه القصة wasu jahilai sakamakon wannan kisa suka ce wai halliru ya fi Musa wa bimashtamalad alaihi da kuma irin matsalolin da ke cikin wannan kissa sai suka harhaɗa suka ce wannan dalili ne akan cewa halliru ya fi Musa to waɗannan masu wannan magana ku saurara ku ji su ne suka kafe akan cewa halliru waliyi ne Musa annabi ne to su ne za ka ji suna cewa zo ka ga inda wali ya fi annabi zo ka ga inda wali ya fi annabi sai ce wa hadha inna ma yasduru mimman qasura nazruhu ala hadhihi alqissa wanda ya takaita bincike game da wannan kissa shine yake iya faɗin wannan magana ta fito daga gare shi walam yanzur fi ma khassa Allah bihi Musa alaihi salam bai dubi darajojin da Allah ya wa annabi Musa ba in baka dubi waɗannan darajoji ba a iya wannan kissar kawai ka tsaya sai ka tsaya kana duban cewa ai lallai Hamiru ya fi Musa minar risala na cewa Allah ya baiwa annabi Musa sako wa sama'i kalamin da kuma jin magana Allah wa yita'ihi taura ya bashi at-taura fiha ilmu kulli shay'in a cikin ta akwai ilimin komai wa inna anbiya bani isra'ila kullahum annabawan bani isra'ila baki ɗayan su dakhiluna tahta shari'atihi duk gaba ɗaya suna karkashin shari'a annabi Musa ne wannan daraja ce ko ba daraja ba wa mukhatabuna bi hukmi nubuwatihi sannan kuma Allah yana magana da su ne da hukuncin annabta annabi Musa wato in ka cire annabta annabi Musa to annabawa da yawa rawanin su ya kwance a cikin bani Isra'ila saboda a ƙarƙashin annabta shi ne suke tasa annabta cewa aka yi su ɗauki attaura su yi to inda ba attauran fa babu tasa annabtar to duk waɗannan darajoji ne na annabi Musa hatta Isa yace har annabi Isa kafin a bashi injila da me yake hukunci da attaura sai ya ce wa adillatu zalika fil qur'ani kafira dalilan da ke nuna annabi Musa babba ne daga cikin annabawa dalilai ne masu yawa a cikin alqur'ani wa yakfi fi zalika qawluhu ta'ala ga wata aya ma wadda ita kadai ko eh min zalika qawluhu ta'ala to daga cikin darajojin na annabi Musa ga wata aya wadda ita kadai ta isa ta bayyana darajar shi ayar ita ce inda Allah ya ce يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي يا كي موسى نا زابيك نا فيفيتاك أكم متاني تو أنا إنك تي أكم متانا دنيا دنيا رشي ko akan mutane bani Isra'ila ko akan duk halittu ‘ya'yan annabi Adam kalma annasu inda ma abin da mutane suke cewa wannan fifikon yana nufin fifiko a mutanen zamanin shi kenan haddawa hadda khabir hadda khabir domin khabir yana daga cikin mutanen zamanin shi to Allah yake ya fifita shi a bisa dukkan mutane bi risalati na aiko ka da saƙonni na wa bi kalami kuma na yi magana da kai ba wanda ya samu wannan darajar surat al-araf aya ta 144 sai ce amin wa sayati fi ahadithil anbiya'i min fada'il musa ma fihi kifaya wato jama'a Allah ya ji kan Malam Abubakar Mahamudu Gumi abin da ya so da ƙasan nan babban alheri ne kuma alherin nan ya kafu shine saka littafin sahihul bukhari a karantar da shi shekara hamsin da ta wuce wato kamar mutum ne ya suma da ka tashi sai ka yayyafa mushi ruwa yana farfaduwa sai ka sa mushi juice a baki eh a halagwada kenan madadin ka sa mai ordinary ruwa wato a lokacin ana karanta mutane bada'i'u zuhuri ne shi bada'i'u zuhuri din nan tarihin dufana ne da wasu kwaɗi da wasu abubuwa duk su ne a ciki ko kun fahimta ko sai malam bakar gumi ya dubi wannan duk shafa labari ne shine sai ya saka sahihul bukhari to sahihul bukhari akwai komai a ciki to daga cikin komai din kun ga mutumin najeriya yana da son tarihi ko shi yasa wancan lokacin malaman bid'a suka batar da mutanenmu da bada'i'u zuhuri shi bada'i'u zuhuru kissoshi ne a ciki labarai ne irin labaran da da na yanzu ga sunan haka kana karanta mutane abubuwan da ba gaskiya bane kuma kai ma baka sani ba to ga abin da yake gaskiya amma da yake mutane na son tarihi to kun ga sai bukhari ya kulla wani littafi a cikin littafin shi sunan shi kitabu ahadisul anbiya'i littafin tarihin annabawa eh ka san mutane suna da son tarihi ai da in mai wa'azi ya zo dama yana zuwa zai ɗauko wani tarihi ne sai ya sa jikin mutane ya yi la'asar sannan sai ya fara sai da laya ina fata an gane kissa za a ɗauko wallahi na tuna wani mai tarihi irin waɗannan makaryatan muna yara malam a muciya daidai kwanan nan ta yan awaki anguwanmu inda ake sa transformer ya zo ya wata kissa malam aka yi ta kuka ashe duk ƙarya ne aka yi ta kuka malam da ya fito da laya a but ɗin mota ya fara siyarwa ka zo ka ga yadda jama'a suke rububin layun nan to dama wannan ce bagiyar shi dama hajar da ya zo da ita kenan amma sai su ɗauko kissa to abin da yasa nake gaya muku wannan magana jama'a mutanen najeriya suna son tarihi idan za ka yi wa'azi a najeriya ka tattali tarihi amma ka rinka tattalan na gaskiya ya kamata ku gane wannan da kyau in ka zo sai ka ɗan kawo tarihin ko ɗan yaya ne sai ka ji an yi shiru to sai ka sako saƙon kamar yadda su tarihin ƙarya suke kawowa sai kuma su sai da laya kaga sun hallaka mutane to anan sai malam yace wa sayati fi ahadisil anbiya'i bayani zai zo a cikin tarihin annabawa min fada'il Musa ma fihi kifaya zaka ji falalolin annabi Musa waɗanda sun isa ka gane lallai annabi Musa yana da daraja qala sai malam qurtubi yace wal khabru shi khabru wa in kana nabiyan ko da ike dai annabi ne falaisa bi rasulin amma malamai sun tabbatar da cewa bai kai matsayi na manzanci ba bittifaƙin da haɗuwar su malaman baki ɗaya war rasulu shi manzo afdalu min nabiyin manzo ya fi annabi laisa bi rasulin duk annabin da ba manzo ba to annabin da yake manzo ya fi shi ko kun fahimta jama'a walau tanazzalna ala annahu rasulun ko da mun sassauta mun ce khabiru annabi ne kuma manzo farisalatu musa a azam to manzancin musa ya fi nashi girma wa ummatuhu aksar al'umma annabi musa kuma ita tafi yawa ce sa kayaniya da mai da'awa ike fama da ita jama'a ba ta nuna karancin jama'a in ba haka ba annabi musa alaihi salatu wasalam ya sha wahala da jama'a amma ran da aka tashi aka nuno taron jama'a shi sai da annabi ya kwaɗayin ina ma jama'a ta ce wannan ina fata an gane al'umma annabi musa sun fi yawa fiye da na khadir fa huwa afdalu dan haka khadir ya fi ainihin falala wa ghayatu eh musa ya fi falala malam ba abin nan kawai wa ghayatul khadir an yakuna kawahidin min anbiya'i bani isra'ila wa musa afdaluhum sai ce iyakacin abin da za ka ce khadir shi ne shi khadir ɗin nan dai ɗaya ne daga cikin annabawa na bani isra'ila wanda kuma musa shi ne ya fi falala daga cikin annabawan bani isra'ila ɗin wa in kunna in ku da za mu ce innal khadira laisa bi nabiyin lallai khadir ba annabi ba ne bal waliyun da za mu ce wali ne kamar yadda suke cewa to nan dai sai mu ce fannabiyu afdalu min al waliyi ai annabi ya fi waliyi daraja wa huwa amrun maqtu'un bihi aqalan ko wa naqalan al'amari ne wanda yake yanke hankali da shari'a duk sun tabbatar da cewa annabi ya fi waliyi daraja wasairu ila khilafihi wanda duk ya tafi zuwa ga akasin haka ya ce waliyi ya fi annabi kafirun to wannan kafiri ne li'annahu amrun ma'lumun min ash-shar'i bid-darura saboda cewa annabi ya fi waliyi wannan al'amari ne wanda yake sananne wato annabi ya fi waliyi sanannen al'amari ne wanda yake a cikin shari'ar musulunci babu tantama a kai qala sai qurtubi yace wa inna ma kanat qissatul khabir ma'a musa imtihanan li musa li ya'tabira to kaji in baka gane hikimar da aka yi dauki annabi musa ka ce je koyi wannan karatun a wurin khabir ba an yi haka ne kawai dan a nuna mishi abin wa'azi ya wa'azantu in kana ganin cewa ka fi kowa ilimi to je ka ga wani wanda ka fi shi daraja amma ya san wani abu wanda baka sani ba je ka koya a wurin shi ko kun fahimta jama'a yawwa wasaniya to kun ji kuskure na farko da wasu suka shiga kenan shine waɗanda suka tafi akan cewa hannun ya fi musa daraja wannan kuskure ne ko wasaniya kuskure na biyu daga cikin kurakuran da suka tafi a kai zahaba qaumun min zanadiqa an samu wasu mutane daga cikin zindiƙai me yake nufi da zindiki asalin kalma ce ta farisanci ma'ana ita ce kasur gumin munafikin da ba za a iya gane ya tuba ba saboda ya yi munafinci ya yi munafinci ya tuba ya yi ya tuba ya yi ya tuba har in ya zo ya tuba sai a kasa gane ina gaskiyar tuba shine sai su kira shi zindiki karanta fiqh sunna mujalladi na uku babin ridda abin da ake nufi da zindiki kenan yace to an samu wasu daga cikin zindikai sun tafi ila suluki tariqatin tastalzimu hadma ahkami shari'a suka tafi suna bin wata hanya wadda bin wannan hanya ya lazimta rusa hukunce hukuncen shari'a fakalu suka ce innahu yustafadu min qissati Musa wal Khadir ana fa'idantuwa da kissan Musa da Khadir annal ahkama shar'iyya jama'a ku karkada kunne da kyau ku ji wannan maganar fa ibnu hajar yana nakalto ta yau shekara fiye da ɗari shida shi ko qurtubi da ya faɗi magana yau wajen shekara ɗari tara ne da suka gabata ya ce wasu mutane ne suka ɗauki wata irin hanya wadda bin wannan hanya na rugurguza shari'ar musulunci suka ce wai annal ahkama shari'a shar'iyya hukunce hukuncen nan na shari'ar musulunci kamar me kamar sallah azumi zakka hajji biyayyar iyaye da duk waɗannan abubuwa da suka shafi haram da halal to waɗannan al'amma takhtassu bil amma wal aghbiya suka ce gama garin mutane da wawaye su ne aka shar'anta wa sallah da zakka da hajji da biyayya iyaye wa ammal auliya'u suka ce su ko waliyai masoya Allah wal khawasu da zababbun bayan Allah fala hajata bihim ila tilkan nusus ba sa bukatar nassoshin haram da halal ba sa bukatar sallah da azumi da zakka da hajji sallah da zakka da hajji wannan na gama garin mutane ne da kuma wawaye amma auliya su ba sai sun yi sallah ba khawasu su ba sai sun yi azumi ba bal inna ma yuradu minhum ma yaqa'u fi qulubihim kawai duk abin da yazo a zuciyarsu to shi ake so su yi wa yahkumu alaihim bima yaghlibu ala khawatirihim duk abin da ya rinjaye akan tunaninsu to shine abin da aka hukunta musu su su yi lissafa'i qulubihim anil akdar saboda zukatansu tsarkakakku ne daga dauɗa wa khuluha anil aghyar sannan zukatansu babu ainihin wasu abubuwa na kiyayya na munanan halaye wato mu dan tsaya mu tattauna magana don ku fahimce ta da kyau abin da suke cewa jama'a ita ce shari'ar musulunci sallah azumi zakka hajji din nan to waɗannan shari'o'i ne da aka shar'anta mutanen da suke gama gari waɗanda ba annabawa ba ba ba ba waliyai ba gama garin mutane da kuma mutanen da suke wawaye su ne sai a ce ku je ku yi sallah amma waliyai waɗanda suke da tsarkin zuciya ba ƙiyayya ba dauɗa ba wani mugun abu a zuciyarsu su duk abin da zuciyarsu ta tuna musu kawai in suka yi to shine shari'ar da Allah ya ɗora musu kun ga wannan shine dalilin da ya sa ɗazu nake faɗi waɗannan 'yan boko waɗanda ke lecturing a cikin jami'o'i da sauransu suke ta tasowa suna son a kira taron haɗin kan musulmi suna bata kansu lokaci hanyar da musulmi suke bi daban da hanyar da waɗannan masu bin waliyai suke bi don za a ce shi wannan ai waliyi ne don haka don kaga yayi kaza babu damuwa shi wannan ai na musamman ne don kaga yayi kaza babu damuwa to wannan abin ba zai yiwu ba jama'a a ce kana zaune cikin musulmi da watan azumi rana tsaka sai ka fito cikin musulmi kana cin abinci na kai magana sai ka ce a ai shari'ar azumi ta kuce ku gama gari mu muna da wata ibada ta daban ba azumi ba sai a ce kuma ana neman haɗin kan musulmi kuna ɓata kanku lokaci ne yau shekara nawa ana wannan fikira har yau duk taron da aka yi sai dai a tare a cinye mutane taliya da mirinda a watse ba abin da zai amfana saboda an ki a addressing issues maye ne ya cinye wa makwabci ɗa sai aka zo aka zauna aka ce to a yi sulhu a yi sulhu ƙasa ɗaya al'umma ɗaya a sai an yi addressing issue na maitan nan da ya cinye mai ɗa da kuma yaya mustakabalin sauran 'ya'yan shi amma ka ce a koma yadda ake ya kamata ku daina yaudarar kanku kuna ta ɓata kanku lokaci daga nan sai kuma ku ce ai musulmin ma sun ƙi ba a'a ku ne kuka ƙi tsayawa a hakikanin al'amarin abin da yake daidai don ba zai taɓa yiwa jama'a hukumar 'yan sanda ta tsayu ta ce za ta maganin barayi sai kai kuma ka zo ka ce kai kuma ka kafa wata hukuma wadda za ka ɗaure wa barayi gindi ka ɗaukar musu manya-manyan lauyoyi sai a ce to shi kenan yanzu abin da za a yi majalisar dattawa ta kira hukumar 'yan sanda da hukumar kare barayi a zo a zauna a yi sulhu a ce to ku rinka ba su dare ɗaya ku fita patrol ko kuma dare ɗaya ku ɗaga musu kafa 'yan sanda za su yarda da wannan sulhu to irin abin da yake faruwa kenan jama'a mutum ne sai ya ɗibo aƙida ta kafirci sai ya shigo da ita musulunci sai a ce wannan kafirci ne sai kuma ya ce jama'a kun ji an kafirta ni ina musulmi ba a kafirta musulmi jama'a kafirci ne ka ɗibo watsar da kafircin ba wanda zai kafirta ka amma ka ɗibo kafirci ka kankame shi gam kuma ka ce sai a karɓe ka a musulmi ba zai taɓa yiwa ba jama'a so da haka duk wannan fikira yan boko ne suke sado da abu suna cewa wai yaya za mu iya fuskantar kafircin duniya mun ki haɗa kanmu haɗin kanku ba zai wani amfani ba matukar haɗa kai ne wanda ya taho tare da rufa ƙazamai waɗanda ba su yarda da Allah ba Allah bai yarda da su ba kullum abin da ake nuna ana nuna cewa nasara tana cikin yawa haka suke nuna muku wannan yaudara ce nasara tana cikin biyayyar Allah nasara tana cikin biyayyar Allah to amma wannan matsalar jama'a yaudarar mutane ake da ita cewa yanzu ku duba ga kafirai sun taso mana kaza ga kafirai sun taso mana kaza jama'an musulmi ba mu ji tausayi kan ba mu daina zagin junanmu eh gaskiya ne wannan maganar amma shi wanda yake abin zagin ya daina yin abin zagin mana ina fata an gane saboda haka ya kamata masu da'awar cewa ana so a haɗa kai a Najeriya da 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a da 'yan kaza da 'yan kaza da 'yan kaza shin waɗannan sun daina kalmomin da suke yi ne na kafircin nan kuma za su tsaya a musulunci kuma an to za a tsaya akan musuluncin sak ko ko sai an to kuma shikenan sai wane ci gaba da faɗin kalmomin kafirci shi ba za a kwaɓe shi ba wai kuma kai ne za a ce to kai ka bari mana sharif zala da kanshi muna magana wata ran sai ya ce ai ne wa ɗahir bauchi magana na ce mishi shi kanshi yana son zaman lafiya sai ya janye irin abubuwan da yake yi na ce malam kai ɗin ya ce sosai na ce to kai ma sai ka janye wasu abubuwa da kake yi ai gaskiya ce domin yana rubuta abubuwa shi ma waɗanda suke na kafirci ne shi kuma wancan faɗi yake yi to in ka ce wancan ya janye kai ma sai ka janye matsalar kenan lallai ne lallai jama'a haɗin kai alkhairi ne amma fa mawaƙi ba zazzagi ne ya ce haɗa kai ba wai haɗa baki ba a yi zambo ko a yi cuta ba da wulaƙantar da mutane ba kenan ba haɗa baki ba ne haɗuwar zuci to yaushe zuciya za ta haɗu jama'a an zo an zauna kai kana hararar shi shi yana hararaka kuma duk sai sun gaba yaudara yan bokon kowa yana koma masallacin shi sai ci gaba da yin abin da yake yi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to shine wai sai suke cewa fatanjali lahumul ulumul ilahiyya wal haqa'iqir rabbaniyya to su waɗannan waliyai waɗanda su ba lallai ne sai sun bautawa Allah da shari'a ba ilmomi na Allah suna sauka zuwa gare su da kuma haƙiƙanin hanyoyin ubangiji don haka faya kifuna ala asrarul ka'inat sai suke gano sirrori na dukkan halittu wa ya'lamuna al ahkamal juz'iyyat sai kuma suke sanin hukunce-hukuncen abubuwa ɗai-ɗai-ɗai fa yastaghnuna biha an ahkami shara'i'il kulliyat don haka sai su wadatu waɗancan shari'o'i da suka sani sai su wadatu ba sai sun bi hukunce-hukuncen shari'a da kowa yake bi ba kamar tafaqalul khidr sai su ce wai kamar yadda ya faru da khadr misali yanzu khadr ya kama yaro ya kashe khadr ya kama jirgin ruwa ya fasa to yanzu waɗannan abubuwan da kabar ya in ka dube su a idon shari'a me baka ce abubuwa ne munana to amma a haƙiƙani kuma fa sai suka zama su ne daidai to wai sai su ce kenan yanzu in ka ga shehi yana zina to kai wannan aikin kai da za ka yi kai to laifi ne amma shi wannan abun wani abu ne da baka gano ba shi ne sirrin cire gashin munkiri sai ka ba shehi matar ka kwana yana zina da ita sai ka waye gari kana salati kana jin daɗi saboda wani abu ne wanda kai ba za ka iya yi ba amma shi kuma zai iya yi ina fata an gani Allah ya kiyaye saboda haka sai malam sai yake cewa fa inna hustaghna bima yanjali lahu min tilka ulum amma kana inda Musa wai domin shi Khadir ai kun ga sai ya wadatu da irin waɗannan ilmomi da yake samu daga Allah daga irin shari'o'in da Musa yake bi wa yu'ayyiduhu al-hadith al-mashhur har sai su kawo wani shahararren hadisi sai su ƙara kafa hujja da ƙarfafa maganar su cewa istafti qalbaka wa in aftauka ko da mutane sun baka fatawa to lallai ne kai ka tambayi zuciyarka qala al-qurtubi sai qurtubi yace wa hadha al-qawlu kaga wannan magana zandaqatun munafunci ne wa kufurin kuma wannan magana kafirci ce li'annahu inkarun lima ulima lima ulima min ash-shara'i domin wannan musu ne na abubuwan shari'o'i da aka sani fa inna Allah qad ajra sunnatahu domin Allah ya gudanar da hanyar shi wa anfadha kalimatahu kuma Allah ya zartar da maganar shi bi anna ahkamahu cewa hukunce hukuncen shi la tu'lamu illa bi wasitati rusulihi ba a sanin hukuncin Allah sai ta hanyar manzannin shi as-sufara waɗanda suke sune wakilai ambassadors bainahu wa bain khalqihi tsakanin shi shi da halittun shi al-mu'aqo al-mubayyinina waɗanda suke bayani su annabawa din li shara'ihi ga shari'o'in Allah wa ahkamihi da hukuncen hukuncen Allah kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusula wa minan nasi daga cikin mala'iku da mutane Allah maɗaukakin sarki shi yake zaɓen ‘yan aike waƙala kuma Allah ya ce Allahu a'lamu haisu ya ja'alu risalatahu Allah maɗaukakin sarki ko risalatihi Allah maɗaukakin sarki shi ya fi kowa sanin inda ya dace ya sanya saƙon shi wa amara bi ta'atihim dan haka Allah ya umarni a yi da'a ga su annabawa fi kulli ma ja'u bihi a cikin duk abin da suka zo da shi wa hassa ala ta'atihim kuma ya kwadaitar game da yi musu ta'a wata masuk bima amaru bihi da kuma cewa a rike duk abin da suka yi umarni da shi fa inda fihi huda domin a cikin wannan abu ne kawai shari'a take wa qad hasala al-ilm al-yaqin wa ijma'u salafi ala zalika ilimi na haƙiƙa ya tabbata akan haka haka kuma ijma'in malaman farko cewa ba wata hanya da za a san Allah sai ta hanyar manzanni kuma duk hanyar da annaba suka kawo ita ce shari'a hanyar duk da ta saba wannan bata ce faman idda'a anna hunaka tariqan ukhra wanda duk yake riya cewa akwai wata hanya daban yu'rafu biha amruhu wa nahyuhu wadda tanan ake iya sanin umarni da hanin Allah ghayra tariq ghayra turuq allati ja'at biha ar-rusul banda hanyoyin da Allah ya aiko da manzanni da su yastaghni biha anir rusuli waɗanda zai wadatu ya watsar da hanyoyin manzon Allah ya kama hanyoyin da yake gani su ne hanyoyin da ake shiriwa huwa kafirun wannan kafiri ne yi kutalu za a kashe shi wala yustatabo in ya tuba ba ba'ana ba za a nemi ya tuba ba ba za a ce a jinkirta mai zuwa lokaci kaza ba wannan shine jama'a waɗannan abubuwan abin da ya sa jama'a za a ci gaba da faɗin su har duniya ta tashi matuƙar ahalus sunna suna karatu saboda waɗannan abubuwan ne aka zo aka samu mutane suna yi a matsayin malanta da shehuntaka aka zo aka yi wa'azi aka ce ba daidai bane suka ce an kafirta musulmi an raba kan al'umma an raba masallatai an raba kwata an raba kaza an raba kaza an raba kaza abubuwan da suke yi kenan jama'a kuma ba wani ne ya faɗa ba fa su ne suka rubuta da alƙalumansu suka faɗi da bakunansu suke yawo suke alfahari da waɗannan abubuwan jama'a mutane nawa ne a ƙasar nan yau ba sa sallah yana zaune a ɗaki wai har kirari ake cewa a shekara so ɗaya yake leƙowa in ya leƙo sai ɗan jeho ƙafa shi haka ruwan sama sai ya taɓa shi kenan sai baɗi jama'a kun fahimci wannan to amma wai wannan abin ya zama yabo ka duba inda ɓata ta zama shirya ka duba inda ɓatacce ya zama shiryayye saboda me saboda an bar al'umma ba a karantar da su kun manta magana da makarantu makon da ya wuce ilimi ba zai zama hallaka ba sai ya zama sai ya zama a sirrance ake yi jama'a tashi a karantar da mutane kuma ina gaya muku daga cikin lokuta mafiya daraja na a tashi a karantar da jama'a sarari su ne waɗannan lokutan lokutan da tsoron talauci da tsoron kisa da tsoron yunwa da tsoron takurawa ya yi wa masu karatu yawa a zukata. sun koma gefe guda sun ki karantarwa wani yana tsoron kai ya fara karantarwa a kashe shi kai ya fara karantarwa a kuntata mishi kai ya fara karantarwa a yi kaza wannan yasa jahilci ya lullube mutane wallahi jama'a tun da nake zuwa aikin hajji ban taba ganin shekarar da nake ganin jahilci ya karu a cikin mutane irin bana ba bara muna sakkowa daga arafa da wani matashi a tiku ɗan nan kaduna sai ce amma malam ina ganin hajji ɗin nan tana bayyana jahilcin musulmi na jinjina mishi akan wannan kalmar da ya faɗa bana sai na ga jahilcin ya ƙaru a bisa jahilci sai zama gaba ɗaya musulmi kamar ba ibada suke zuwa ba kawai addu'a suke zuwa misali idan aka isa filin arafa jama'a kafin lokacin sallah azhar ba wata ibada da ake ba wata addu'a da ake yi dan filin arafa kamar filin garin ku ne ba harami ba ne sai in an zo za a yi sallah ne a yi sallah sannan lokacin addu'a in yayi a yi addu'a amma mutane suna isa sai su ta salloli in ka ce waɗanne irin salloli ne wannan sai su ce sallah suke to nan ba masallaci ba ne balle ka ce ta yi masjidi kake yi annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo shi da ya zo kafin lokacin ma bai ma shigo filin arafat ba sai ya samu wani wuri a namira kawai sai kwance shi bai ma shigo ba tukuna sai kawai sai kwance shi a wani sai da lokacin sallah sannan sai tsallako ya shigo arafa din aka zo aka yi azhar da la'asar raka a biyu aka hada aka yi hudu ba sannan aka tashi aka fara tsayuwar arfa ta addu'a din amma yanzu wani yana zuwa sai kabbarta yi ta sallah yi ta sallah yi ta sallah can kuma sai ya daga yi ta addu'a daidai lokacin kuma da za a fara addu'a ya gaji sai kwanta ya ta bacci idan in ka ce musu jifa da ake yi na ranar sallah ba a yi sai rana ta fito wani sha biyun dare ya je ya yi jifar kuma ya koma ya je kwance shi ba inda za ka je sallah azhar ce an ce ba a yi ta sai rana ta zawali sallah azhar ka yi ta karfe hudu na asuba kuma ka koma ka yi ta bacci kuma lokacin sallah azhar din ya zo ba wani abu za ka yi ba sai ka ga idda alhazai suke girgiza malamai sai ka ji malami ya ce to na rasa ya zan yi da su lokaci gobe sun ce sai a fita suna ta ɗoki a je a yi shikenan sai a je a yi har ta kai yanzu jama'a kawai malaman sun koma suna duban menene alhazan ke so sai su ce musu kuyi mata ne jama'a bana rikice rikice musu mata ɗalibanmu na darul hadis na kaduna Allah ya sa dattawa ne balle ce sun yi rashin kunya don wadda ce wannan challenge wajen shekara ta 69 kai ta wani yana fatawa ya tara manyan mutane ne yana ce musu ba komai ba sai kun yi kwanan ne na ba ku tafi kawai ku kwanan ku a cikin hotel ɗinku a makar na zan gaya muku abin da ba a yi sai ta leko ta ce to a faɗa mana mu ma mu san abin da ba a yi din don mu ma mu tafi sai kuma aka ce ta ka hayaniya kwana amina wajibi ne farilla ne dole ne in ba haka ban nan naɗe ka koma garin ku kwana to amma wai yanzu da yan siyasa da yan boko da masu kuɗi sai a ba su fatawa a ba sai sun kwana ba wayan sun koma sai ɗibi kuɗi sai ba malaman sadaka shikenan addinin musulunci ya zama kiristanci kenan sai da haka jama'a ranar sallah an yi sallah yau da daddare wasu muhayyam din ba kowa mutane sun kwashe sun yi tafiyar su makka kenan irin abin da ya faru a nan yanzu kawai 'yan boko ne da sarakunan gargajiya da 'yan siyasa jama'a suka haɗa kai kawai ake so a ita cancanza ibadojin yaya misali nan cewa aka ku yi sallar idi ranar arafa a ina aka samu wannan babu shi a qur'ani da hadisi ya saba mu qur'ani da hadisi can kuma shi kenan duk ibadojin da ya kamata a yi gobe sai a ce a yau ibadar da za a kwana uku sai a ce wai a haɗa a yi ta yau haɗa ka yi ta yau ka tafi haka na ji wani malami daga kusa ko ya tara sai ne musu fatawa na ce ala gafata malam wannan magana da ka faɗi akwai hujja a littafin Allah ko sunna annabi ya ce a'a sai na miƙe na ce to ga wani hadisi nan karanta ya ce eh to wannan kuma gaskiya ne to sai ka janye waccan magana wani irin abu ne jama'a haka yaya addini jama'a zai koma yanzu bada al-islamu gariban yanzu wai mu da muka yi tasaddi muka ce za mu karantar dinnan suna can gefe waɗannan miyagun fa suna cewa to ai ba dan Allah bane ake kuma to kai fito kai dan Allah su ba za su karantar ba har mala Bakar gumi rasu ba su taba yaba mishi ba su kuma ba su karantar ba sun ce bai iya nahau ba haka aka rubuta a cikin littafi aka ce bai iya nahau ba da ya sai ce dama uwata ba balarabiya ba ce amma tun da dai na fassara har an fahimta to abu yayi kyau sun ce bai iya ba sun ce ba dan Allah ba sun ce ba haka ake ba sannan su sun ki fitowa su nuna yadda ake yi su nuna iyawan su iya kaza din su nuna kaza su nuna kaza sai ka je wurin su sai a dan gutsura maka dan kiris shikenan sai a ga baki a yi shiru saboda mugunta to yaya ake don haka matasa wanda biya iya arba'una hadis ya je anguwarsu masallacin anguwarsu ya sa ya karantar da mutane ana buƙatar a karantar da mutane ne jama'a saboda ka shiga cikin kasuwa ka gani ka ga yadda mutane ke fama da baƙin jahilci ka shiga ofisoshi ka ga yadda mutane ke fama da baƙin jahilci kuma jahilci mai izza zaka je ka samu mutum bai san komai ba amma magana addini ta zo in ya miƙe kai ka ce shi ne imam maliki sharhi zai ta yi dangas kawai kamar malamin fiqh ne shi ya san komai akan abu amma an ga tambaye shi ina kuma sai mai da abin fada sai ce wai kuma bai san jayayya kuma shi ya kawo jayayya da yake magana akan abin da bai sani ba don haka jama'a wannan irin bakin jahilcin ya faru ne sakamakon rashin karantar da al'umma sai da haka bayan sallah asuba ne bayan sallar la'asar ne a'a masallacin kasuwa ne wanda ba za su iya bada awa ɗaya ba ko to ko minti biyar ne a tashi a faɗakar da su amma lallai kar ku sake ku bar jama'a da jahilci domin barin jama'a da jahilci shimfiɗa ce ga waɗannan 'yan damfarar malamai su damfari jama'a ba ku ga damfarar da ake iya yi da ba iya yin ta yanzu to da gwargwadon yadda ake ci gaba da wayar da kan mutane da gwargwadon yadda al'amari zai bayyana cewa ashe abin da suwa da suke ɗora a kai ashe ƙarya ne saboda mutane kansu ya waye yanzu kuna zaton ko a 'yan ɗariƙan akwai wanda zai ba da matar shi shehi ya kwana yana zina da ita ya cire mata gashin munkiri ba zai ba me yasa sakamakon wannan karantarwa da malamai suka tashi suke ta yau shekara talatin arba'in kenan da an yi shiru saboda su waɗannan masu wannan cin amanar suna cewa ba dan Allah ake ba su kuma ba tashi sun yi dan Allah ba sai da ya zama fa ittiraran ne fa jama'a suka fito suna karatun littattafai fa a gidajen rediyo ittiraran ne aka fito aka saka muwadda a gidan rediyo ana karatu ma'ana ya zama musu ba yadda ba su yi me yasa suwana na yi mun mun yi a hana su an kito mu ma mu tashi mu yi amma da sun yi nasara an hana fa da shi kenan sai a zauna saboda da gwargwadon yadda aka bar mutane da jahilci da gwargwadon yadda za su rinka fito da cuta iri-iri suna zaluntar mutane saboda haka wallahi matasa ku sani da cewa babu shakka malaman bid'a sun ci amanar ƙasar nan yan son zuciya sun gaza kowa ya gaza yanzu ƙasar tana sauraron me za ku iya mata ne kuma ina faɗin wannan magana ina faɗi a kowane fage a fagen siyasa ne a fagen boko ne a fagen arabiya ne a fagen ƙur'ani ne a fagen komai mutane sun tashi sun yi amfani da sunan addini ne don kawai su kai ga wasu manufofi nasu don haka yayin da suka kai ga manufofin nasu shikenan sai ka ji su lip lallai ne matasa ku tashi ku karantar ku tara kuɗi a masallacin ku ko da naira ashirin ashirin ne ku so na su fika ko kwaya ɗaya ne ku sa ta takalli tsakiyar anguwar eh ko kwaya ɗaya ce ba wai sai kun sa hudu ba hudu sai a da kai kuɗi ku tara ko naira dubu biyu da sai ku siyo ko ƴar ƙarama ce a sa ta takalli tsakiyar anguwar wane e ka iya arba'una hadisa zo ka biya a faɗa wa mutane sai an isar da saƙon Allah amma jama'a wallahi in aka zauna haka hallakar in ta zo fa ba za ta kyale ku ba ku da kuke ganin cewa ai sai zan da muka kai manya manyan malamai a'a ai muka ce karantar da gwargwadon abin da ka iya duk inda aka zo baka sani ba sai ka ce ban sani ba ma'ana dama fire brigade ne fire brigade ba ta zo kashe wuta ba za a ce to ana da bokiti guda ba za a watsa ba sai a dan watsa in abu ya gagara a sa takalmi abin bige to shi ne abin da za ku yi amma gaskiyar lamari jama'a wallahi mutanenmu suna fama da jahilci kuma duk abubuwan nan da ake gani na barna ne da aka bari jama'a a hankali mutane na ta dawowa cikinsu suna ta dawowa cikinsu suna ta dawowa cikinsu in na dubi jama'a aikin hajji sai in ga wai ina malaman sunna din nan ne sai ka ga malaman bid'a ne za ka gani zankare jama za ka ga jirgi ya sauka wani lokacin fa daga wata jiha sai ga duk malaman bid'a ne an kawo su ne ka'aba su yi addu'a akan zalunci dukkan su yan bid'a ne kowa an cika shi da guzuri kuma to ina malaman sunna an watsar da su sai wannan abin har ya sawwarawa matasanmu da suke shiga siyasa na sunna matasanmu na sunna in suka shiga siyasa jama'a madadin a ce malam wane shi yake wahala da mu a islamiyya shekara arba'in yau na zama ciyaman to wannan malamin shi ne malami na a sai fahimci waɗannan malaman ko sun yi addu'a ma ba irin wanda muke so ba ce sai koma sai a kai shi wurin malaman bid'a jama'a da suna duk yaran mu na muciya da suke siyasa duk wanda ka je yana siyasa a muciya ahlus sunna ne kuma dan masallacin mu ne in na ce mu musu albani ma ma'ana sunan ma mai zafin ba ma mai sanyi sanyin ba amma da suka koma jama'a duk da malaman bid'a yanzu shine nake gaya wani a mun haɗu nace yanzu duk ina malaman mu na sunna na muciya me yasa ba ku kawo su aikin hajji ba me yasa ba ku kai musu abinci ba sun suka yi wahala da ku kai wane da wane da wane sun karantar da kai amma yanzu ba ruwanka da su amma ka ɗibo malaman bid'a ka kawo malaman sunna ba sa addu'a ne bala su ne ma suke addu'a waɗancan ba addu'a suke ba tsafi suke yi so da haka jama'a duk wannan ya faru ne fa sakamakon wa kowa yana tsoron ya tashi yana wa'azi a ce kai wani ku kun cika zafi wani ku kun cika zafi to ku kuma da kuke da saukin fa haka kawai za a bar jama'a shikenan jama'a su ta lalacewa ya kamata jama'a ku gane matsala ta gyaran mutane game da tsarkin zuciya game da ibada game da aƙida wannan wani abu ne daban game da gyara game da siyasar addini domin galibi 'yan boko da suke cewa suna da'awa suna magana akan gyaran siyasa addini ne a samar da matasa aikin yi matasa su je su karatun medicine su karatun pharmacy wannan wani babi ne daban abin da ake magana yaya gyara imanin mutanen kuma ka je ka zama likita lallai musulunci yana buƙatar ka a matsayin likita amma kana da kyakkyawan imani da aƙidar da in ka yi aikin likitan nagari Allah zai baka lada ya kamata jama'a su gane wannan jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye don haka gashi sai malam yake cewa to dukkan mutumin da yake ganin yana da wata hanya wadda da ita ne zai san hanyar bauta wa Allah saɓanin hanyar da annabawa suka zo da ita to wannan ya zama kafiri kashe shi za a yi ba ma ba a nemi ya tuba ba qala sai qurtubi yace wa hiya da'awa tastalzimu isbata nubuwatin ba'da nabiyina wannan da'awa ce da ke tabbatar da wata annabta bayan annabta annabinmu cewa me cewa akwai wata hanya da ake bauta bi a bauta wa Allah banda hanya annabi Muhammadu ana tabbatar da akwai wata annabta bayan annabi Muhammad kenan sai ya ce li anna man qala innahu yu'khadhu min ya'khudhu min qalbihi li anna alladhi yaqa'u fihi huwa hukmu Allah wa inna ma ya'malu bi muqtabahu min ghairi hajatin minhu ila kitabin wala sunna faqad asbata li nafsihi khafatan nubuwa yace domin duk mutumin da yake cewa abin da duk ya tuna a zuci shi zai aiki da shi domin shine hukuncin Allah shi baya buƙatar alkur'ani baya buƙatar hadisi eh baya buƙatar sunna to ya tabbatar da kanshi annabta kenan kama kala nabiyuna sallallahu alaihi wasallama kamar da annabi yake cewa inna ruhal qudusi nafasa fi nafsi mala'ika jibrilu yayi magana da ni fi rau'i yayi magana da ni ta cikin tunani na to yanzu annabi yana da yancin ya faɗa haka to shine su kuma sufaye su ma suka aru wannan kalma sai ya ce haddafani qalbi an rabbi zuciyata ta ce Allah ya ce wai da haka zai bauta Allah qala sai ce wa qad balagana an ba'dihim annahu qala ana la akhudhu anil mauta qurtubi yace labari ya zo gare mu wasu daga cikin su ma cewa suke wai su ba sa karban shari'a daga matattu wai su wa matattu annabawa don annabawa sun mutu wa inna ma akhudhu anil hayy alladhi la yamutu wani ina karba ne daga mai rai wanda baya mutuwa don haka wai kai tsaye yake karbuwa daga Allah shi baya karba daga waɗanda ke mutuwa waka ba kala akhar haka kuma wani ya ce ana akhudhu an kalbi an rabbi ni kuwa daga ubangiji na daga zuciyata nake karbowa ita kuma zuciyata daga Allah take karbowa ba ni bukata annabawa wato shi direct contact ne wa kullu zalika kufrun bi ittifaqi ahli shara'i yace duk mabiya shari'ar duniya sun tabbatar da wannan kafirci ne wa nas'alullaha al-hidayata wat-tawfiq muna roƙon Allah ya shirye da mu kuma Allah ya datar da mu waɗannan abubuwan da malamin nan ya faɗa a jama'a a yau su ne fada ake bautawa Allah da su a ƙasar nan ba dan malaman sunna suka tashi suka yi jihadin bayyana wannan gaskiya ba ina son ku gane daga shekaru hamsin ko sittin zuwa yanzu aikin da malaman sunna suka yi a Najeriya ba tare da sun sa takobi ko bindiga ba bai gaza muhimmancin aikin da dan fodiyo ya ba fa dan karka dauka ba jihadi bane a'a jihadi ne suka yi wanda bai gaza aikin da dan fodiyo ya ba saboda al'umma ne aka same su jama'a sun daina ibada da sunan kuma wannan wani matsayi ne na ibada ka daina sallah da matsayin cewa kai yanzu ka kai ka isa ne kuma jama'a su ga cewa saboda ka isa din ka isan ka daina wallahi shi yasa waɗanda kansu ya waye a cikin ilimi a wancan lokacin da yawa ba sa bin kowa sallah a lokacin nan duk wanda ya karanta tarihin dr abubakar imam a nan tudun wada fitowa yake sai su ce baya sallah juma'a sai su ce baya sallah dan boko ne baya bin su sallah ne saboda ya gano hakikanin kafircin da yake tattare da su amma haka bata bayyana ba sai lokacin da aka fasa kujen sunna sannan sai aka ga gashi kuma yana zuwa sallar juma'a to yaya shi ya san waɗancan don ma ka zauna ba kai sallar ba wallahi don waɗannan da ka bi sallah a don ka zauna kawai je kai sallar ka ta azhar Allah ya karba ba su ne ahlul bid'ati da ake cewa babu salati khalfa ahlul bid'a ba waɗannan ahlul kufuri ne mutumin da yake bid'a da bata kafirta shi ba shine ake cewa an yi sassauci in ba wani sai shi sai ka bi amma mutumin da ya shiga kafirci irin wannan jama'a ya halatta duk abin da Allah ya haramta sun halatta zina sun halatta kuɗin mutane sun halatta komi da sunan daraja kuma sai a ce wai waɗannan a ci gaba da bin su shi yasa duk waɗannan abubuwa jama'a waɗanda suke irin wannan yaudara da sauransu an raba kan musulmi an yi gaba sai dai ku je ku gaya wa yara waɗanda aka haife su a 2000 ko 2001 waɗanda ba su san hayaƙin da aka keto aka taho ba jama'a ina fatan mun gane amma gaskiya waɗannan aƙidojin jama'a da su ne ake biya wa mutane da sunan addini kuma mutum ya zo a tara mishi matan mutane ta zina da su ana kuma ta murna ka duba irin wannan bata mutum ya zo baya yin sallah baya yin azumi mutum ya zo duk wani abu na shari'ar Allah baya yi sai kuma ya ce wa mutane ai shi na musamman ne kuna zaune da mutum sai ce ku matsa ku matsa ku matsa lafiya sai ce ka'aba ce ta zo za ta yi dawafi da shi sai ka ce turka shi turka shi sai kuma mutane sai su sadda kai saboda wai kawai mutum nema yake a ce shi ya zarta kowa sai zai zauna ya sa hannun shi a kankara ya ta shan sanyi yana daurewa yana daurewa hannun shi ya sanyi kalau sai zai zauna ana hannu da shi ana jin sanyi sai a ce hannun shehi sanyi ice block ne kawai wallahi wallahi ice block ne damfara ce look at this ba waɗannan abubuwan ne daraja ba ku gaya wa mutane addinin Allah to kuma wai duk sanda kuka tashi za ku karantar to za a yi ta kawo frustration a nemi a lalata wannan effort din to matasa saboda rashin nunar kwakwalwa duk inda aka tada wata da'awar sunna sai a tayar muku da rikici wai ku kuma sai ku biye musu ba za ku biye musu ba ku je ku binciki zariyan nan duk inda wani matashi ya taso ya fara karantawa sai ku ji an taso da rikici da ya biye musu shikenan amma me su tada rikicin su tada rikicin sai ya biye musu akwai matasa da yawa da suka bani sha'awa da sun fara am abin masallaci ka yaka sai su kauce sai je samu gefe sai gina wani arishin ka arishin Musa sai ci gaba da da'awar sai da'awar ta rayu haka to haka ake so ma'ana rikicin suke so ai to ba za a yi rikicin ba karantarwa kuma sai an karantar in haka bar su kuma sai ga su ba za su karantar ba wai su abin da suke so a bar mutane a jahilai wannan tiyori ne fa jama'a wanda ba 'yan bid'a ba kawai har yahudawa tiyorin su kenan mutane su zauna da jahilci don a samu damar mallakar su yanzu duk sun kashe mana universities da tertiary institutions suna tura 'ya'yansu suna karatu digiri manya-manya yanzu gana nan gana nan suke tura 'ya'yansu karatun gana ya fi karatun najeriya